أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق الأمداد العظيم السلام عليكم من داكن كاتمنا ديوان مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام الشيخ إبراهيم يسر رضي الله عنه in ba manta ba mun kwana cikin muna cikin tasirin rasul ila hadatu rasul sallallahu alaihi wasallam harfu ta'iko mun karanta harafin duk har ƙarshe mun fara fassarawa kuma lokaci ya mana inda yake qadis tasaral mahabubu kulli wa jumlati wa awsalani wal ghairi ya tutawallati abin so na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin so wanda yake abin son Allah abin son dukkan bayan Allah mutanen kirki istasala kulli wa jumlati wato kaman ya tumbuko ni gaba daya na duk duka na gaba daya tattaro ni wa ausala ni ya sadar da ni zuwa makamu makami na kashfi na mukashafa shi mukashafa iri biyu ne akwai mukashafa da ake mutum cikin ka'inatu cikin akwan cikin kaunu ko mukawwanat mun gayyabat abubuwan da suka ɓuya ordinary mutum Allah ya kwaye masu kai kana kallo ana gane kama Allah ya kwaye ma asararu na zukatan mutane kana gani mutum na ta dariya maki ne kai kuma Allah ya kwaye ma zuciyarsa ka gan shi mutane suna zaune wani waje suna wani abin da ba kamata ba Allah ya kwaye ma ya nuna ma ko kuma abin da zai faru gobe jibi gata ya gaya ma ana ganewa to wannan shi ma kashfu ne ana ganewa wannan na sigarul hababi ne kananan masoya amma kibarul hababi su Allah mantar da su wanda ba shi ba yake duk wanda ba Allah ba su manta shi har da kansu suna ganin wancan kamar duka rudu ne da ɗauki hankali ga barin ainihin abin da ya fi muhimmanci shi ne shakaltuwa da Allah ga barin duk abin da ba shi ba a lokacin da wanda ya samu wancan kashfin na ganin abin da ordinary mutane ba sa gani ke jin Allah ya zaɓe shi yana nasu abin da jama'a ba sa gani su kuma ahlul kashfi haƙiƙi wanda yake kamar na makamin yadda maulana shekar isa shi bayan kawai kita mal amru fi kashfil mukawwanati wa latila ilmun gayyabati fallahu aqrabu wa a'la wa ajal faltasrif al awqati fil ilahi jan lamarin ba a kwayewan kashfu na abubuwan da suke faruwa a kaunu lamari na yake ba lamari na can gaba da wurin ji shi ba a leƙa gaibun abinda zai faru yake ba lamari na ya wuce nan ni inda nake kan muridin ajiye su inda Allah inda za su shigartu da Allah gaban wani sa ne fallahu aqrabu Allah fa ya fafi kusa gaban abin da ya dauke ma hankali yana koya ma bayan katangan nan wani abu na faruwa ba zai gani in ba katangan ya faɗi ba to kai ko da katangan ba zai tare ma ba katangar gaba ta gaba ta gaba har waje da gari har wani garin har inda kwallon duniya ya kewaye ya sake dawa ka san ka tafi na a guje da Allah zai tsawaita kwanan ka tanan zaka bullo kar ka waiga kar ka yi ribas kar ka juya a miƙe to wannan kofar tanan zaka fito daidai ka sake komowa tanan haka doka da yake in dai ka bi sosai baka kauce ba daidai inda kake daga kafa gaba wurin kake ajiyewa ana gana to daidai nan zaka sake fito a guje dan ka san ma baka ma je ko ina ba ana ganewa saboda spherical shape na duniya duniya wato shape ɗinta ba wai kaman kwallo take ba kaman yadda zai kasan kwai ana gane ga shigen haka to koya ka kewayawa ka je ka dawo shigen haka to zaka ga ka dawo wal azaba zalika da haha a takaice idan Allah ya kwaye ma kaunu kana gani kaman yana shagaltar da kai da abin da ba shi bane da yana kuɗinka a fadarsa zai shagaltar da kai da zatinsa ne ka barin duk abin da ba shi ba duk abin da ba Allah ba ka shagalta da shi bai kai Allah muhimmanci ba shi kuma Allah an shagalta da shi ko a shigalta bai san shirka ka shigalta da shi da wani sa shi ba haka samu marifa duk wanda ya shiga askaru ya usuli sai ya kai makamin da ya daina shigaltuwa da kansa ma baranta na wani sa baranta na wani halitta da ke gefe ba yana nufin wai ya ce komai ya zama Allah bane yayi yayi yayi ya nemi abin da ba Allah bane ya rasa a tattare shi shi yasa duk tambayar da aka sai ce Allah ba yana nufin mai magana shi Allah ko kai mai tambayarsa mukaddamin sa Allah ko kuma ɗakuna ko ko kaɗan ya wai gane kuma daman ba a iya ganewa ya yi wusuli ya iso inda ya fana'i ya mance da duk abin da ba Allah ba sai an tambaye shi an ji duk kururuwarsa Allah yake faɗi saboda Allah baya son shirka ko da a shagaltuwan a wannan makami shi yasa ba a dadewa a wurin ai daga ba zai watsake zai ga motarsa zai ga matar shi zai ga gidansa zai ga komai zai da hayyacinsa sai ma a ce wuri din ya isa wurin to ya isa dan kare ta zarce ana ganewa misali to wannan shi ne kasho na wusu shi ce ba ausala kalmar wusuli na ma'arifa ta gane mutu ya kasa ce yayi wusu ba usuli ba wusuli bilwawi usul da alifi mai alamza kan jamu aslin ne usulul fiqhi usulul dini ana ganewa wannan kuma wusul daga wasala yasil wusulu jami'il masikina bihabliya تحققه من لم يكذب بربيا فجوفي فياف في المعارف لم ترم وقد قصر الأقطاب عن درك شاوية بفضل إله الناس جل جلاله وهم برسول الله لا نبيا تولنا شيني walan gairi ya duk abin da ba Allah ba tawallaci sun juya sun ba da baya kaga ya ya ya shigal ya tubu ga barin duk abin daga Allah ba daga lokacin da bawa ya koma wa Allah ya mance da duk abin da ba shi ba shi na kira yayi usuli baya nufin wace komai ya zama Allah a'a shi da kansa da hakikanin lamari saboda zikiri yayi zikirin yayi zikirin yayi zikir tun yana tuna Allah da da sauran halittu yana tuna Allah da kansa ya tuna kansa ya tuna Allah har ya zama ya nemi kansa a zuciyarsa ma ya rasa ka gane maganar nan ma ba a maganar matarsa da 'ya'yansa ya nemi komai a zuciyarsa ya rasa sai Allah da aka da an tarci menene kaza shi bai ga kazan ba bai jin kazan bai tuna kazan a zuciyarsa Allah kawai yake tunawa shi ne ma na yayi usuli ba wani abu ba ƙari ba rage kuma kowa san ko ko yace zai yace yayi usulin ƙarya ba bai bato shi da usuli har abada an dabe masa albarka kenan ya ake don yana so ya nuna shi ma ya iso bayan bai usulin ba to shi kenan Allah ya haramta masa wannan ni'ima المعرفة تولت وها إن هذا الهبة شيخ رضي الله عنه كتب وها إن هذا الهبة gashi wannan masoyi gaibu ilahina wa qalbul wara wa zatu fi tajallut wannan masoyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne babban gaibun Allah dukkan abin da Allah ya boye na asararu ba abin da ya kai martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama buya yana cikin mujizan annabi Muhammadu ba a taɓa ɗan adam da aka yi shauƙinsa aka so shi aka mace dominsa aka yi fana'i a zatinsa yau ina so in ga maka duk duniyan nan maka taɓa ban mafuci duk duniyan nan tun da Allah ya sako da annabi adam ya taka duniya zuwa yau ba wanda ya shekara dubu da barin duniya yana kabari amma wani yanki na jikinsa an adana a ce gashinsa gashi nan a kwalba kowa na gani ana adana ana ɓoyewa yau ka gaya mun mutane nawa aka haifa ne wai don Allah a duniyar nan duniyar nan fata da faɗi tana da tsawo a cikin saharan Arabia inda lokacin ba kwalta ba titi ba wadin ne gairi zizar'in kuma mahaifinsa ya rasu kan mahaifin tafi shi amma yanzu maganar da yake da kai da gashin sa cikin kwalba ana zuwa ana kallo ana shafa ana tabaru ke ka taɓa gani to amma har yanzu ba samu wanda ya kirgidi shi ya yi kuruwa ya kira shi Allah ba har yau ko da wasa wannan kawai ya isa babban mujiza har waɗanda suka ce nasu Allah ne fa in ka tambaye su ina farcensa ina gashinsa ina wani abu da jikin ba su sani ba ina ɗakin ma da ya rayu su nuna mana ko a kudus babu wanda har aka girma aka wuce iyaka aka tashi Allah ya taba kwanciya dole ya taba zama tunda an ganshi a duniya ya taba tsayawa a nuno mana wata jamfa ko rigarsa ko mayafinsa ko rawani saboda muhimmancin sa auren sa suka kira shi Allah ko ɗakin da ya taɓa kwana akwai inda soyayya ta kai kana jin za a rasa wurin Aha, gane mu hanya to ga wannan kuma an yi fana'i duka amma kullum wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba taɓa yi ba kaman shi babbar mujizar sama shine har yanzu ba ta wanda ko ba ta wanda Allah ya musu kirari mai ban tsoro da ya kamata in ma za a jazmanci a nan ne za a jazmanci a faɗi hakan ba taɓa yi kamar nashi aya cikin sautin fati Allah ya ji kan alfazaji a ishirin ne yana cewa hasbuka ma kajja a fi suratul fati in baka san wa annabi Muhammadu ba abinda zuwa su fati kawai ya sanar da kawai annabi Muhammadu me zuwa su fati innal ladzina yubayyi'unaka ba ka annama ba a'a Qur'ani ba larabi ne fa, Qur'anin arabiyan ne gairar zi'i wajin ma. Ko karkata bai da shi a miƙe shi, gairar zi'i wajin la. Ana ganewa? Inal zi na yi bayanuka bai ce ka ana ba kafu tashbih. Inna ma kuma tufidul hasar wajen malaman balaga. In aka sa inna ma wannan adat wannan cikin adawat wannan tana nufin keɓancewa. wato rufe duk wata kofa sai abin da za faɗa bayan inna ma bai ce wanda suka yi ba da kai kamar sun yi da Allah ba kuma bai ce sun yi da Allah ba a ya shiru a'a ba su ma yi da kowa ba ba su ba da kowa ba inna ma yana nufin ba su yi da kowa ba in kace inna ma shujan wali ya nufi ba ma jarumi sai ali inna ma ba ka annama ba yubayi'una Allah ba su yi da ko a basu da Allah to jama'a ko nan karatun ya tsaya wallahi jalalar ta isa girman ya isa ko nan ya tsaya to lallai an tafasa kwanyan malaman tafsiri tun daga zamanin sahabbai kuwa amma sai kara da yadullahi ya subhanallahi lazim yadullahi fauka aidihim shi yasa tabi'ai kullum suka zo karatun qur'ani wajen malaman su sahabbai ka san su ba irin haddan mu suke yi kai komi in ka haddace daga ka zo ka nemi ilimi a haddar yana tafiya tare da tafsiri ne da ilimi da sababin nuzul da komai da ulumul qur'an duk abin da yake tafiya ana gane wa suka ce wa malaman nasu akramakumullah a haka za unzilat yanzu ayan na haka ta sauka inna ma yubayinu la yadu haka za mu karanta muka ce musu suka ce musu amiru haka ma ja'at ku wuce yadda kuka ji ta mu ma wuce muke ba a birki a wurin ba kararrawa ba birki wuce ake amin ruwa kama ja'at to shine mahallin tajalli sallallahu alaihi wasallama tunda duk abin da ka gani cikin Kano tajalliyatu ne na Allah wannan ba wani sabon magana bane duk abin da ka gani tajalliyatu ne na Allah ma'ana Allah ne ya ɗauko su ya bayyana su daga babu don ya nuna ikonsa da isansa duk abin da ka gani yana fassara maka yana tarjama maka ikon Allah iyawa gogewa sani kirdado zaka ga ilimi a ci zaka ga irada zaka ga kudura ana ganewa a cikin kowane kankanin halitta Allah ya rubuta waɗannan sifofi na zaji ba halitta da Allah bai rubuta wannan sifofin sa a jikin ta ba ko ya kare na ta ko ba ta sallah ko kafiri ne ko me ka kira shi za ga sifofin Allah na ilimi a jikinsa don kasan wanda ya shi malami ne za ka ga sifan za ka ga iradar Allah za ka ga kudura da iyawa ana ganewa wajen kirdadawa ma ka gane wa ma nunazzilu illa bi qadarin ma'lumin sai ka ga wannan to a cikin dukkan tajalliyatun nan babban tajalli da Allah ya yi wanda ya fi kowanne babu kamar tajalli a azzatul muhammadiyya misali ma'ana mu in za mu tuna Allah halittu ake nuna mana ana ganewa halittu ake nuna mana in mun zo tuna Allah sai ka ce mana afala yanzu ilal ibili da san su muke kallo za mu iya ganin Allah ne a sai dai raƙumin kawai afala yanzu ilal ibili afala yanzuruna kai ko afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sudihat fazakkir inna fat fazakkir menene inna ba anta muzakkir lasta alayhi musayir to wannan an zo mana wazi kaga wazi ke fazakkir ake nuna mana waɗannan dan asan in yace wa fil ardi ayatin lil muqinin mu juya mu duba ne wa fi anfusikum muka kalli kanmu kuma afala tusiruna wa fi samai rizqun wa ya ga sama kalla wa ma tu'aduna fa warabbis samai da Allah ne yake ishara rabbus samai ake so a nuna mana fa ba mu da capacity na ganin rabbus sama'i wal ardi sai aka jero mana daga ina karatun ya fara ne wa fil ardi ayatul lil muqinin muka kalli kasan nan wa fi anfusikum muka kalli kanmu abala tu zo kaje kwarai muna kallo ku wa fi samai muka ga sai aka ce to fa rabbis sama'i wal ardi innahu sami alquran ha'un nan damirun ne yaudu ala alquran ala tanzil innahu la haqqun shi wannan sakon alqurani misla ma annakum tadqul haba jama'a to mu in mun tashi duba Allah Allah ya mana hijabi da halittu ne su za su hana mu ga Allah duk inda ko sama ta bakwai muka ji halitta za mu kalla don ba mu sai mu ga zatin Allah ba ana gane wannan in ba dai a lahira ba me yasa saboda mu a alamin nasuti muke inda halitta ne muke muke ihtikaki da ita in ma Allah zai jawo mu zuwa gare shi halittun da yake saki halittun da su suka janye mu daga Allah su ake saki nuna mana mu da wurin Allah duk wanda ga guji Allah ai halitta ta janye shi ko ko amsa mu to in Allah zai dawo shi kuma halitta yake ƙara nuna mar kuran karfin halitta na kora kuran karfin dawon ma halitta a gane wannan sai ta nuna mana alamtar ila rabbika kaifa madda zilla to kaga duk qur'ani abun mamaki ba alamtar ila rabbiku duk qur'ani ku dukkan ku nan mahaddata ne shi yasa karatun mu yake dadi ana ji da ke dama ajin na zallan mahaddata ne muke da ku ana ji cewa duk qur'ani ba a walam yarau ila rabbihim ma ba ko a falam yarau ila rabbihim ba ko akwai sai alamtara ila rabbika dan shi kada zai iya mu mu ilal ibli ake nuna mana ilal sama ake nuna mana ilal jibali ilal ardi amma ba alamtara ila rabbiku afala an zai rabbi muka ce mun kalla ka gane sai a nuna mana fi jawi sama wal ardi ma yamsiku inna Allah mu ce mun kalla mu hau sama muna ta reto a jirgin sama mu ce mun kalli jawu sama wal ardi mun yadda ma yanzu kuna illallah a wurin ila tsayar ila tsayar ko fi jawi sama mu kalli eh mu eh a wurin ila ila tsayar fakon safar shi ma na shi sutun sutun na ne ai a maganan da yake a cikin fi jawi sama din ai shi ma yana magana tsuntsaye ne ko eh To, kaga duk wannan mu halittu zai nuna mana, har yake mana suru filadifan zuru, ana gane? To, don wannan ne hijabin tsakaninmu da Allah, mu yanzu abinda muke ta inda za mu ga ikon Allah in aka ce almumitu, suna Allah guda ɗari ba ɗayan nan, ta jallin kowane suna a halitta za mu gani. Allahu daman sunan zaki ne ba na sifa ba. To, Ar-Rahman, sifar rahamaniya da jin kai ka duba dukkan abincin da yake bada Imam Bukhari cikin kitabut tauhid ya rawaito ma'aiki alayhi salatu wassalam yana cewa yadullahi mal'a la taghiduha nafaqatun sahaul layli wan nahar ala yaji alayru an ana منذ an khalaqa samawati wal ardi yunfiqu alayhinna au kama ƙarin ma zamana ya ce tafin Allah na baiwa cike yake da kyauta kyauta bai rage abin da ke tafin Allah na baiwa ba ku ga tun da ya sammai da ƙasai zuba kyauta yake yi ba ji ba gani ba ne kwaran yau ta da dare da rana shi ta ce saha'ul laili wan nahar to kaga da wannan kyautar da su ne Allah yake janyo a matsayi wato ina nufin in ka ga rahmaniya ka ga kai baka saka ga rahman amma kaga aikin sa wannan hadisi ko ba gani ba eh tunda wajen zuba ai ba mu'minai kake zuwa ba daman me fasal ar-rahman me yake wanda kyauta wacce ta game wanda ya masa diya da wanda bai ba ko a rahimu ce ta kebance mu'minai a lahira ko to rahimu kuma ka karanta su a abin da aka musu alƙawari a lahira abin da aka mana alƙawari Allah ya sa da mu ana ganewa maliku da ka nemi siffan iko abin da yasa Allah ya bari mutane ya bari maliku bisa ya zama sarki kuma shi ma kyashi maliku din wa qalu maliku tuni bi a yau Allah ma ya saki kenan ya yadda maliku bisa maliku na da ya kyashi maliku a'a ya bashi aron sunan ne a duniya amma maliki yawmin din ba wanda ya sai amsa limanil mulku yawm lillahi alwahid alqahar azizu in kaje azizu bisa yana nan shi ma ya faɗe shi ana ganewa imratul aziz azizu hadda ma matan shi ka zo wancan azizun ko ai ba shi ba mata ana ganewa to jabba duk sunayen sai ka ga ayyukan sunayen a ƙasa to mu a ina muke ganin sunayen Allah da sifofinsa a halitta ko amsa mu aminin a halittun da ya zamu gani haka ne shi yasa kullun shi ma yazo faɗin sifan nasa bai sharhin sifan fa sai da halitta idan ya ce mana misali cikin sotu gafir menene ayan nan huwa allazi yurikum ayati wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan wa ma yatazakkaru illa man yunib shi yake nuna muku ayoyinsa kun ji ayoyin ayoyi a rubuce a sama da ƙasa ne a ai wa fil asli ayatun din nan wa fi anfusikum din nan wa fi samai rizqun nan aka jefa wa rabbis samai kaga mu sai da kai tatata ka kai mu rabbis samai aka ja mu daga ƙasa tun da sa a ƙasa muke ai wai aya sama ta fara ko ƙasa da a ƙasa muke ai wa fil ardi me za ka me za ce wa fil sama sannan ce wa fil ardi ba a'a a ƙasar muke in wai ke so a jazo fadan Allah kamo mu daga ƙasa fa waraddis sama'i a wa fil ardi ayatun lil muqinin dan kowa ba wanda ba ƙasan ya kwana ba ba wanda ba nan ya tashi ba ba wanda ba nan yake taka yanzu ba mu ma yanzu akan ta muke zaune ko ayatul muka ce kwarai ko muke girgiza kai to kalli kan kofi an fusu muka kalla a kwarai ko wallahi haka ne afala tusiruna muka ce kwarai muna kalla to fi sama muka daga kai sai aka daga mu sama da sama fa warabbis samai saman da ba sama sama da ita shine zatin Allah fa warabbis samai wal ardi aka dada mu inda aka soke mu wal ardi na wala ku fi sama da kun tabbun ana gane wannan yawwa to wannan sune tajalliyat na Allah a mahallin kudura a inda halitta suke a alamun nasu kana sama da nan ƙwallolin ana gane wannan za ka je inda tajalli na al'asma'u wa sifat ne duk da a walin islam akwai alamun nasu ci sama da shi akwai alamun malakuti akwai alamun jabaruti sannan alamun hahuti sannan alahuti sannan alamun hahuti misali da biyar anyway su kuma annabawa ana ji inda suke su sun wuce wurin su a cikin sunaye da sifofin Allah Allah ya ɓoye su yadda ya ɓoye mu a halitta shi yasa in sun tayi kiran mu sai sun ji jiki saboda inda muke ba wuri ɗaya mu muna cikin halitta dumu dumu su suna ɓoye cikin sifofin Allah da sunayensa ma'ana ana Allah ya bar suna kiwo suna kiwo ne a cikin sunayen Allah da sifofi mu kuma muna kiwo ne a cikin halitta to kan ka fisgo mutum ka ɗauko cikin duhun kasafa na halitta kauri irin na halitta ka fito da shi inda sama yake to za a sha wahala amma ko kowa je dan dana kaga bai barin su ai dan ya gane bambanci tsakanin addini da akasi to manzo sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ne ya wuce kulloli a cikin sunayen Allah din ya je makamin ahadiyya na Allah sauran an Allah baya musu bai wa sauran annabawa magana da ahadiya sai da wahidiyya wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahman rahim amma in yace abba zai ce qulu huwallahu ahad ba sai ce qul huwallahu ahad a wannan makami ba a magana da mutum biyu ko uku ko goma sai dai ta take iya karban wannan karatu kai tsaye ba hijabi sallallahu alaihi wasallam sai ce qul huwallahu wahid ba ba na sauran wa ilahukum ana ganewa amma in dai ahadiyar Allah ce a nan ne annabi kuma ya ɗere dukkan annabawa a wurin shi yasa in ka ɗauko farkon sunansa na min jaya Muhammad ka sa tsakanin ha karamin ahadu da dal sai ya baka mene ahamadu shi kansa sai ka datsa sunan nashi harafi ɗaya ake bukata sunan dan wannan makamin tajallin ɗaya yake karɓa ɗaya ne zai magana da ɗaya ɗaya bai magana da biyu a wurin shi yasa a harufan ma harafi ɗaya ka ɗauka ahadiyya ka zan kace wahid za ka ce itinayin talata arba'a hamsa sitta saba'a tamaniya tisa ashara har kai ta zuwa amma in kace ahad fa to shiru ne sai dai kace akhar qala ahaduhuma inni arani asrukan wa qala al-akhar za ce can nesa dayan can nesa ba ta ahad a ce sani so dai ta ahadiya ahadiya ce to zaka a harufan ma na sunan ma'aiki alaihi salatu wasallam harafi ɗaya za a ɗauka ba biyu ba dan in Allah zai gana da shi ɗin to harafi ɗaya na sunansa ne zai zai taraki ya je ya hau kan tsakanin ha ƙaramin ahadiya da dan sai zama ahmadu wannan karatu wanda suka gane ko ba su gane ba ba laifin mu yanzu misali don wani wanda ya san ilimin astronomy ko astrology ana ganewa ko ya san ilimin sararin samani ya zo yana faɗi masu sauraro ba su gane ina tsammani ai bai zai zama laifin shi ba ko to shi yasa a takaice tunda ba wanda ya sai ce ba haka ake rubuta Ahmadu ba misali dole kai darabi ɗaya na Muhammadu ake ɗauka min jaye na farko sai za ka na karami na ahadiya da dan sai zama Ahmadu to shi yasa shine mahallin tajalli na zati na farko ana gane wannan cewa inda Allah ya bayyana kudurarsa ya bayyana isa da iyawa babu kaman a zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ko ina ma akwai tajalliyar na Allah komai ka gani kawai ga Allah ne nuna gurewa da iyawa ya bayyana ikonsa da iyawansa da da sauransu ana ganewa wa ha inna hadha hibba gaibu ilaina wa qalbul wara shine zuciyar dukkan halitta wa zatu fihi tajallati wa sallat alaihi fa wa batnun wa zahirun kuma sannan zatin Allah ta yi mar salati alaihi salatu wassalam fa wa batnun wa zahirun shi kuma annabi yana da bangare biyu akwai ta ciki akwai ta waje yadda ka san har kowane mutum ma yana da wannan ana ganewa cewa cewa in ka ga zahirin annabi ka ga bawan Allah haka cikin ma bawan Allah yake to amma abin da yake bambanci shi annabi lokacin da ake cewa arifi yayi wusuli yayi fana'i ya mance duk abin da ba Allah ba wannan halarar da muke da mutum ke leƙawa cikin 'yan mintuna ya zama arifi annabi ta fita daga wurin ba da haka ta cikin babu komai ana ganewa ma'ana consciousness ɗinsa I don't know how to call conscious wato yadda za ka ji abu ka ji abu ka gane annabi is always conscious of God baya tuna bai jin wani abu a zuciyarsa ko wani abu in ba Allah in ba Allah ba tun da ya fuskanci Allah bai taba juyowa ba da haka ba za ka samu tunanin komai ta cikin annabi ba sai Allah zahirin da daga bawa kaman kowane bawa ka dauka shi ma tun daga shi ya aure yana da mata in an ji yunwa zai ci shi ma ya ji yunwa hadisi ya zo na cewa ya fito da sassafe lokacin da bai sa fito ba sai ga Abubakar ya ga umaru ya ce lafiya suka ce su wallahi ai wallahi suka ce yunwa suke ji annabi sun ce yunwa abin da ya tuni kaji hatta yunwan tare ake ji saboda soyayya dan Allah ka ci lokacin da kwabi sa fita bane annabi ya fita sai ga abubakar sai ga umar da yake ajere suke umar bai riga abubakar fitowa ba a da mutum da annabi ya tafi sai abubakar zai karba sai umaru to umar bai riga abubakar sai da abubakar ya fito sannan umar ya fito hatta yunwan saboda saboda soyayya zukatan wuri ɗaya suke yanzu haka wannan suna guda uku a ɗaki ɗaya suke bisne yadda suka fito haka aka shigar da su ɗaki ɗaya aka bisne su ka taɓa gan soyayya irin wannan babu wanda ke so annabi ya fito ko ba lokacin da ya sa fito ba haka ran hadisi ce bai sa fito lokacin annabi ya ce in ɗare kabina mu je gonan wani sahabi sa balan sai suka ji ta aka matarsa ta ce baya nan ya je neman musu da ya dawo ya ce yau sama da kasa ba mai manyan baki kamar ce mutum maza ta daura abinci ta hada waina masa a yanka dabba a musu walima ka abinci da nama na salasa ne suka ce kice musu hatta wannan fa sun ma inna yana ce mene ne eh sun ma lafi alun ne mai zai annai wannan yana cikin niman da za ta bai ku a layira to ka gani za a yi rasa komai wannan amma ta ciki wallahi annabi ya mance komai sai Allah ana ganewa to to kuma shi wannan haƙiƙa na muhammadiyya shi Allah ke wa salati ko yaushe shine zatin Allah ke wa salati afadalahu minhu ilayhi fahalani muhayya rasulillahi wal ainu kallati wato wannan annuri wannan haske wannan sirri ya kwaranyo zuwa gare shi daga gare shi tunda in ya fito daga Allah sai ya fara zuwa wurin shi kuma daman nasa ne fahalani muhayya rasulillahi wal ainu kallati fuska annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya ruda ni ya rikita ni ya zama ban saboda tsananin kyan fiskan da kuma jalalan manzo sallallahu alaihi wasallam wal ainu kallati ya zama ido har ya gajiya ya ya ya gajiya a kallo ana ga ana ganewa fatan yamani shauƙan wato shauƙinsa ya bautar da ni annazarsa ya bautar da ni da shauƙi wa azzalika ga saduwa da shi ya yi tsada ya yi tsada kai ta karanta a hadisi sahabi ya ce wata rana mun fita da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana mun shigo da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana mun yi tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana tashi ne jefa da annabi sallallahu alaihi wasallam haba jama'a yau a waye gari wani bai sai samu wannan dadin ba a'a ina tafiya abu hurere ce muna kasuwa hadisi imamu turmizi kawai sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam na ganshi sai na labe a kitabul bahara yace da ya ganshi sai na sai yace yace sai sai sai na gudu na dan labe daga ba da ya gani yace ya yace ba yace me yasa dazu na ganka ka tace ya sallallahu a lokacin wallahi ban da tsarki a jikina ni kuma tsarkin ka yasa ina tsoro in iso in taba wato ba Qur'anin da ya sauko annabi yake isarwa ba taba shi ma ba tsarki babu wanda ya biya Abu Hurairah na gadin ji Yesu zo su gaisa da annabi sallallahu alaihi wasallam da rashin tsarki a jikinsa wato akwai janaba ne tare da shi lokacin janaba ne da shi ake wallahi shine ina ganin ka na san kai mun karaso ba yadda zan yi ba yadda zan ci sai na zulle na gudu na je na wanka ni sai yanzu na dawo yayi sallama kofar sahabi aka daɗe bai fito ba can ya fito duk ya jike da ruwa cakwam annabi sallallahu alaihi wasallam ya akai akai ce ya sallah lokacin wallahi ga abin da faru da na ba ni tare da ni ban san fito ma ka nake bari shiga ne maka babu wanda ba nassi shi ladabi bai bukatar nassi a jiki ne inda ka al'adabu zauqun zauki ne cewa nassi ya to ko kafin nassi zaka ji dai ya kamata ka girmama to sai annabi yake cewa Abu Hurairah wancan hadisi da na faɗa a kasuwa ko ya ganshi annabi yake sa al-mu'minu la yanjus mu'mini bai najistuwa wannan Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ma ya kawo cikin bulugul mara mu'mini bai najistuwa ana ganewa kar ya damu saboda yana da janaba to wa azzalika izil isu a yayin da raqumma sune isu anan ana gane la tujidi sun kasa wadatarwa a yanzu sun kasa yin fa'ida a yanzu su kai ka madina ka je ka ga manzara da kana hawa raƙumin ka ana ganewa sai ka je ka ga ya khaira man yamman mal'afu na sahata fawqal mutuni wa fawqal ayni irsumi go wa man huwa al-ayatul kubra li mutabin li mutabin wa man huwa nimatul uzma li muktanimi haka ne inji busiri go al-burda sallallahu alaihi wasallam ayyo Allah izin isu la tuji a lokacin da raƙuma ba sa iya wadatarwa su samu su ɗauke ka su kai ka inda annabi yake wal aqdamu dallati ga sawayen sun bace dama ai raƙumin zai bi sawu ne ana ganewa kai ina ma wanda suka biyo shi daga makkan nan suna neman su ya nufi koko ina a ce sun bi sawun ne su bi shi don suna soyayya da sun zama aljanna ana gane to ga sawaye kuma sun ɓace saboda an daɗe an tattake wurin tayin mota ma zo ya bi ba za ka gane ta ina ne hajjin da aka taka aka yi ba dama akan bi sawu ne to wal aqdamu dallati ahimu bihi dauran wani lokaci ina cikin dimuwa da annabi sallallahu alaihi dimuwa irin na so ya alazzu bi zikrihi ina jin daɗin zaki ambaton sunansa fa aslu wa dauran sai rarrashi kaina da ambaton nashi wa ɗauran lam arum gairawi wani lokaci ina duk yadda aka rashin wallahi an bata suna bai isa ba wallahi rikicewa cikin zuwa bai isa ba sai na sadu da shi sannan nake samun nutsuwa wa dauran wani lokaci a ra'annal hayata maridatun nakan ga rayuwa ma ta yi daki da yana cewa na tambaye shi fassara wannan baiti wata rana muna tafiya da shi akram kallahu inda yake cewa walaita rasulallahi kana musa iran libarhama naran khalidan kulla mas'ari ni baitin ya dake ni sosai a larabce ga ma'anarsa amma bai yi na kasa ganewa walaita rasul walaita rasulallahi walaita rasulallahi kana musairan libarhama naran khalidan kulla mas'ari ina ma a samu annabi sallallahu alaihi ya hura wuta ta ci balbal mabarhama ya jefa shi a cikin wutar ta kai kankata wajen kone a cikin kula mai ma na wannan baitin shi ya ce shau yana nufin min ne da a ce annabi yana can wani waje ni ina can wani waje wallahi bai gina to gara a ce wuta ya hura wuta ta gama ruwa balbale jefa ni a cikin kone ya fi mu a ce a raba ni da shi shi ne ma'anar baita to shi ne wa ɗauran ara annal hayata wa ɗauran ara annal hayata eh annal hayata mariratun ko wa ɗauran a raha bugiyati wani lokaci ko inda samu yadda nake so sai same ta tamun daidai yadda nake so sun muhallati daga baya kuma ta juya ta bada baya wata sukaru a tsuwari bi shauki habibina wallahi inda ce muku zan yi ta ambata muku ɗauri ɗauri na rayuwa na wa karkala kuma wa tsuwaran da tarka bunna ɗabakan an ɗabakin yau wannan ɗaurin ya yi daɗi wata wannan bai daɗi ba wato stages shine ɗauro wa karkala kuma wa tsawo we have created you in stages shine wa karkala kuma wa tsuwaran Allah ce mu halicce ku in stages da kuna gudan mani at the first stage daga lokacin kuka haura a higher stage kuka zama gudan jini ka gane har zuwa da stage inda aka hura rai to da shauƙi habibi na cikin shauƙi annabi sallallahu alaihi cikin liƙilami yakan gajiyar da alƙaluma na na rubutu wa wa ainu madal annabi fa shine ainihin abin da nake cigiya nake nema in samu alaihi salatu wassalam kuma sannan shi ne ainihin wajen ɓacewa na in ruɗe abinda nake nema annabi in nema in ruɗe a ce na ɓace ba gani ba to manzan Allah ne madallati salatu tsira shi salati har yanzu ba a sama masa proper meaning ba saboda concept is beyond human comprehension da adam ba zai fahimta me salati yake nufi ba a luga na ga yankuran da ku yana nufin addu'a ko kafin qur'ani ya sauka qur'ani ya kawo as-salatu zatu ruku'in wa sujudi da muke yi na farilla da na nafila daga ba new concept kuma yazo al-mafhum sabo na salati shine aka ce wa annabi sahabbai ba su gane me ake nufi ba bashirun sadi ya tambaya ko ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaifa salatu alayki hada fiska sallallahu alaihi wasallam kalin su ya tashi daga baya alaihi salatu wasalam sai kin kai ku suka haushi da fada gashi ka bata masa rai ku zo ku je da ku salati sai kin suka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kaga salatin ma da yake mun gajiya ba za mu iya yi ba saboda ba mu kai mu yi ba ba mu da ma ba mu san kaifiyar da za mu yi Sa'ad Bashir ibn Sa'ad ne al-Ansari ba Salim ba Sa'ad ana gane sai me ya faru a salati sai muka ce Allah kai tunan mu Allahumma salli Allah kai salati nan mu iya ba mun gaza shi yasa masu alfatin ma gurkan sai suka ce to Allah ba ma salatin ba hatta adadin ma diba mar gurgudun yadda hakka kadrihi wa min dari alazim gurgudun girman sa da alkadarin sa wurin ka kai kafi sani to kadari da miqdaru kuma busi ya ga mana me kadari law nasabat qadarahu ayatuhu izaman a yasmuhu hina yadari sarun ba miqdar ba fa kadari ne wannan law nasabat qadarahu ayatuhu izaman a yasmuhu hina yadari sarun da alkadarin manzara sarsan zai zo daidai da girman sa wurin Allah ana ji so da zai zama ne in ji buzilla a yasmuhu hina yadari zan je kabarin da ya mutu ya gurguje ya zama ƙasa aka ce kabari albarkan muhammadu ka tashi zai ne ƙadru to migdal kuma na sama da ƙadari shawar jalla nun shi yana cewa ayyuki latan ha yana bi a hadrata khairul khalqi hadrata sayyidi halaran manzo Allah yace wa ayyuki la tanha wa qadruki fawqaha wa miqdaruki samil ali fawqa zaliki mujizozin ki shine ayatuki la tanha mujizozin ki na halaran manzo Allah ba sa karewa alƙadarin ki kuma sun yake da mujizozi mujizozin ma ba su da iyaka alƙadarin kuma sun da mujizozin yake miqdarun kuma al-samil ali fawqa zaliki ba na fawqa fawqa al-qadar kaga sai dai a bar Allah kawai fa'alin mal uyudud mahallati matsawan idanu sun kau saboda sun gaza wato can inda yace wal ainu kallaci kenan da shi yake ana gaja yawwa saboda sun gaza wajen ba su yi juriya ba to shi kenan mun ƙara harafin sai mu kwana nan sai in Allah ya kai mu a sai kafin nan ma amsa tambayi akwai tambaya
ce kwanci ba kamar yanzu aka wuce wajen ma da salati da sallah addu'a ne ko Mm.
bayani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyan sa'adu bin ubada Mm.
to sunan dan ne lokacin ka faɗa da dan oh sa'ad qais ibn sa'ad ibn ubada na wani dogon mutum ne sahabi yana cin dogaran manzon Allah do shi ya cin dogara doga- dogari ne na manzon Allah ga annabi zai zauna kan kujera kai sai kan zai tsaya a bansa dogo ne sosai sun ce wani lokaci ko wanda su aka kawo zaka ga zai yi wa mutum do- doguwar jamfa shokara da ya ciki Su- suna faɗin tsawonsa da dogon mutum ne shi kai ga shi kai radiyallahu anhu ana ji Ah,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
to wannan shi ne sunansa kai ibn sa'ad ibn bada
والذات فيه تجلت
wazzatu zatin Allah ta yi tajalli ne shi ne abin da nake ga muku ɗazu a- wato a wannan ɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan zatin Allah ya yi tajalli ma annabi Musa a jikin ya yi tajalli wa dutse dutse ya ruguje idan zatin Allah idan Allah da zat Allah ya yi tajalli ana ganewa ma'anai Musa a jikin wuta da bishiya annai musa wuta ya gani bishiya ya gani tana ci da wuta falamma ataha ai atan nara izra'a naran fa qala li ali mukhsu inni anasu naran bi ma'ana inni anasu inni ra'aytu naran la'alli atikum min bi qabasin aw ajidu ala nari hudan can yace kuma ah, bi khabarin aw jizwatin minan nari sai aka canja jizwatin minan nari shine bi qabasin din A- a- ana gana bi khabarin kuma aw ajidu ala na- a- hudan din kenan da a nuna masa hanya tunda bacewa ya cikin dare falamma ataya ata ai atan nara ana ji da ya zo wutar sai mai nudiya aka kira shi daga cikin wutan ya musa inni ana rabbuka fil buqatil mubarakati min ash-shajarati an ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin an buri kaman finnari wa man haula tabaraka ne fa nan ba man fa da man man man yaƙil ba man la ba ma man fi- man finnari a gane ba ma finnari ba man fa Allahn da ya tajalli ana ji kuma imam muslim ya rawaito hadisi inna allaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama Ah, subuhat ah, ah, nuru samawati wal ardi min subuhati wajhi ana ganewa wa kana hijabuhu nur muslim ya rawaito a wata riwaya wa kana hijabuhu nar ana ji Allah baya bacci bacci bai kamaci Allah ba hasken sammai da ƙasa duka daga zatin Allah ya rikito duk abin da gani ya suka maka daga zatin Allah ya rikito in ji Allah ba ku wanda yake Allah sanin Allah ana ganewa ya ce wuta ya ce hijabin Allah Allah ya hijabtu ne da wut- da haske gabarin bayansa a wata riwaya wa kana hijabu nar annaru anan hadisin imamul qurtubi ya kawo wannan hadisin wajen fassara wannan aya an buri kaman finnari wajen fassara cewa gashi cewa ana ji gashi wato wato wa kana hijabuhun nar Allah ya hijabtu da wuta ma ne kusa na masa magana ta bayan wuta to ban ta ta dalli a tattare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi san ki baka annabi a ta cikin sa baya tunanin komai sai Allah Allah ya gama dauke ko a'a ya ce mana mu ma in mun yi zikiri muka yi zikiri kuntu sama wallahi zai sama bi ya ci kururu har da mazan ta jalli da manzo Allah sai a cikin manzo Allah sai wani abu mu din ma ya nuna mana nan da ga in ta kulle kuma haka za ku zama Allah zai gaji jinku da ganin ku da wannan to shi annabi bai taba dama a hakan yazo bai da komai nasa sai na Allah bai da tunani sai na Allah da haka Allah ya ta- tajalli a- a a cikin zuciyarsa ba zai iya tunanin yadda ya tajalli wa wa, wa dutse ya ruguje to haka ya tajalli wa annabi kuma da yake zuciyarsa ya fi dutsen bai iya wanzuwa sallallahu alaihi wasallam sai ne
مثلا ربنا يذكر أكن عالم عالم الملكوت ومن ترتيب نص wannan bai shafi ka wannan ba karatun wani abin nan bane نعم
sai ne kuma wa mai tabbaya kuma na mu je mu yi sallah ko suna ran da lalin alhamdulillah